من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ألم تر أن الفلك بفغني بني أبوكم مغنى cewa jirage a sufuna jirage ta jirifin bahari suna gudu a cikin kogi ko a cikin teku ko kuma kowane kogi ma kaga jirgi yana tafiya a cikin kogi bi ni'matin lahi da ni'imar Allah wanda kogin da in aka jefa allura sai ta yi ƙasa amma sai kaga jirgi da kaya da mutane amma yana tafiya a sama shi ba zai lume ba alhali ko gata ko ko gatari ka jefa ko dutsen gatari ka jefa sai ya fada ya yi ƙasa amma jirgin nan baya faduwa saboda mai Allah ya kore shi inna liyuriyakum Allah yayi haka liyuriyakum saboda ya nuna muku ya mukada bina abokan magana kana mufassir sawabu ya mukada buna abokan magana Allah yana so ya nuna muku min ayatihi ayoyinsa Allah yana so ya nuna mutane ayarsa da kuma yanda yake rike da komai din sai yake dafi da kayansa idan ya ga dama ya hore abu sai ya zama mai sauki idan Allah bai hore shi ba ya zama mai tsanani dabbobi suna nan kala kala akwai dabbobin gida kamar akuya tinkiya ga sunan da Allah ya hore su ba sa iya kwana masa inda mutane suke barewa fa da Allah bai hore ta ba suna kwana inda mutane suke in ta ga mutum ma sai inda sai dai in sai dai in karfin sa ne ya kare ba za ta tsaya ba ko gada da sauransu saboda me wadancan ba hore su ba wayannan an hore su haka kuma ga ga jakuna ga dawakai ga shanu duk ana yawo da su amma ka nemi zaki mana a jeji ko kuma ka nemi ɓauna ko karakanda irin wayannan ka ce su ma kana son ka kamar da su kamar da za ka yi dabbobin gida ba zai yi ba saboda mai saboda ba hore su ba to Allah yana nuna wa mutane ayoyinsa abinda Allah ya sau yassare shi yake wa mutane sauki wanda kuma bai yassare musu ba to wannan ba nasu bane to wannan kuma sai dai su kuma sai hakuri su rike abin da ya ba su lirakum min ayatihi inna fi zalika wannan babbar aya inna fi zalika la ayatin inna la ayatin sani ayoyi la ayatin kenan ismu inna fi zalika jaru majrur shine khabaru inna kenan inna la ayatin sani ayoyi fi zalika a cikin tafiyar jirgin ruwa kaga jirgin ruwa ya dauki mutane dubbai ba ma ruka ba wani jirgin zai dauki mutum sama da dubu jirgin ruwa kuma da kayansu za ka ga hadda gidaje ma a ciki da gidaje da ɗakuna hadda gidan sama amma wannan jirgin baya lumewa baya shiga ruwa amma in ka ɗauki in kana cikin jirgin ka ɗauki karfe na gatari ka jefa a cikin ruwa ƙasa zai yi ba zai tsaya ba sai ya dangana ƙasa amma jirgin gashi nan da nauyinsa da komai yana tafiya saboda me wannan jirgin Allah ya rike nauyi ya rike shi ya tafiya kan ƙasa kar ya faɗi shi kuma nauyin dutse ko kuma nauyin wannan gatari Allah bai rike ba ya ce ya tafi da kulli safarin ga dukkan mai yawan haƙuri ya bar sabawa Allah amma asillahi wanda baya sabawa Allah aya ne a gare shi da korin mai godewa li ni'mati ga ni'mar Allah inna Allah tabaraka wa ta'ala shi ubangiji ko wanda zai kalaka hazir fulka shi halicci waɗannan koguna waɗannan jirage da muke gani tajrifil bahari suna gudu a cikin kogi wata hamilu kullama ya hataju ilaihin nasu suna ɗauke da duk abin da mutane suke bukata min al'amsiyati na kayayyakin su na jin daɗin su wal alat da kayayyakin su wal ma'aji da abin da za su rayu da shi hadhihi ibarun li kulli abdin sabarin shakurin wannan Allah ya yi ke zama izina saboda ga duk bawan Allah mai yawan haƙuri baya gode baya saba wa Allah kuma mai yawan gode wa Allah ash-shakiru fawqa sabiri an ce mai godiya yafi mai haƙuri wasu suka ce as-sabbaru man ibtalahu Allah fa sabara wanda ake ce masa mai yawan haƙuri wanda Allah ya jarrabe shi kuma ya haƙura ya fi jarrabawa waradiya bi qada'illahi kuma ya yarda qadara Allah ce ya yarda da hukuncin Allah ya hakura har ya tijarrabawa shine ake ce masa sabbaru mai yawan hakuri kenan wa shakuru zada annahu radiya bi qada'illahi wa shukrihi ala kulli halin shi ko mai godiya wanda ba jarrabe shi ko an ba shi abin da yake bukata amma inda ya karu akan wancan ya yarda da qadara Allah kamar yadda wancan ya yarda da qadara Allah kuma yana godewa Allah shi akan halin da Allah ya bashi سأل ولي من أهل بلقى سأل الآخر ما هو الزهد عندكم آه قال إذا فقدنا صبرنا وإذا وجدنا شكرنا قال هكذا الكلاب عندنا آه في بلقى إذا وجدوا شيئا شكروا وإن فقدوا وإذا فقدوا شيئا صبروا ليس هذا صبرا ولا شكرا قال كيف هو وما هي الطريق التي التي يليق أن نسلكها قال إذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا آثرنا غيرنا إن وجدنا شيئا نوديه لغيرنا wani bawan Allah ya haɗu da wani shi ma bawan Allah sai wancan da yake tambaya sai ce me ake cewa gudun duniya ne a wajen ku ma'ana menene mutum zai yi ake masa wannan ya zama na Allah sai yi wannan ɗi sai yake shi mu in mun samu sai in mun rasa kai sai mu yi haƙuri in mun samu kuma sai mu gode wa Allah sai wannan ɗi sai ya ce masa eh lalle haka ne amma wannan kun yi daidai da karnukan garinmu karnukan garin mu ma in sun samu suna in sun sun rasa suna haƙuri in sun samu kuma suna godiya inda za su ci abin da suka samu sai su gode ba za su nemo abin da ba samu ba kaga daidai kuke da karnuka sai sai ta sai ce wata wannan ba haƙuri bane ba kuma godiya bane sai ce to ya za a yi to wace hanya ya kamata mu bi sai ce to yanda za ku yi yace mu yadda muke yi in ji ɗaya ya ce mu in mun samu wai in mun rasa mu gode in mun rasa din muke gode wa Allah sannan in mun samu kuma wani muke fifitawa akan kanmu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bi walau kana bi kasafa in ka samu sai ka fara tunanin tuk yanzu waye da waye ne nake gani yanzu nan suke cikin matsala wanda ya kamata in warware musu matsalar sunna shikenan kaga abinda ka samu ma kana tunanin ta ina zaka raba shi to wannan shine hakuri shine kuma godiya eh amma wanda ya sa wanda bai samu ba ya hakura kuma in ya samu ya shi shi kadai wannan ya zama kare kenan daidai yake da kare yace idza wajanna shay'an idan muka samu wani abu nudihi da gairi da sai mu ga waye ya fi mu bukata sai mu bashi wa fi halil faqri nashkuru Allah tabaraka ta'ala in ko muna cikin halin talauci ba mu da komai mu gode wa Allah din lianna la mashkurun ala kulli halin domin shi Allah kowane hali gode masa ake yi ja'a faqirun ila waliyyin وقال له سل الله لي فإني فقير لا أملك شيئا فقال له اشكر الله ما قال شكرك قال ليس عندي شيء ولا أملك فلسا واحدا قال اشكر الله ما قال شكرك قال له والله قلت لك الحقيقة ما عندي شيء وقال له تعال أبقى يدك اليمنى وأعطيك عشرة آلاف دينار قال لا قال اليسرى وأعطيك عشرة آلاف دينار قال لا قال له الرجل اليمنى كذلك قال لا قال اليسرى كذلك قال لا قال له هذه قيمة أربعين ألف دينار وأنت تقول ليس عندي شيء wani bawan Allah wani wani talaka ya zo waje wani bawan Allah sai ke ce masa don Allah ka roƙa mini Allah wallahi talauci yayi min yawa yayi min kato ban da komai sai ce masa gode wa Allah baka da godiya sai ce ban da komai fa wallahi ban da ko sulai daya sai ce ka gode wa Allah godiyarka ce dai kaɗan ya ce wallahi gaskiya nake gaya maka ba da komai sai ya ce to zo ya ce yanka hannunka na dama zan baka dinari dubu goma sai ce a yanka hannuna kuma ya ce to to to mu bar na dama mai yiwa kana son sa kana amfani da shi sosai yanka na hagu ka bani zan baka dinari dubu goma ya ce ya za a yanka hannuna ya ce to ina ga kana son hannaye duka yanka kafar ka da dama sai ka bani sai in baka dinari dubu goma ya ce a'a ya za in yanka kafa ta kuma ya ce ta yanka ta hagu in baka dinari dubu goma sai ya ce a'a a'a bai yadda ba sai ce to yanzu kai da kake da gaɓoɓi guda hudu kawai kana da dinari dubu arba'in sannan za ka ce baka da komai yanzu a jikinka kawai ka gaba hudu kawai muka muka ɗiba tana da dinari dubu arba'in ka zo ka ce baka da komai yace to sannan sai wancan ya gane cewa a sai da ake ce masa ya gode wa Allah shi da yake tafiya da hannu biyu da kafa biyu da ido biyu da kunne biyu da duk gabobi suna tare in yana tafiya zai haru da wani mai mai ido daya zai haru da mai hannu daya zai zai haru da mai kafa daya zai haru da wanda bai da kafa ma duka biyu jangin da yake to shi nawa ya bawa Allah aka bashi wannan yake tafiya lafiya wancan me ya hana Allah Allah bai bashi kafa biyun ba mai hannu ɗaya da aka yanke ko hannun ya canye me ya hana Allah Allah bai bashi hannun ba shi da yake da hannayen me ya bawa Allah Allah ya bashi hannun saboda haka mutum ya gode wa Allah shi kyautar Allah tana jikinsa dama Allah kullu yana cewa wa fis sama'i rizqukum wa fi anfusikum ka afala tusirun ga abu a cikin kanku a jikinka ma ga shi nan ga ni'imar Allah ga kyautar Allah ga ga komai a jikinka ba ku da basira ne in ji Allah wai zan cewa
wa idza gashiya ummawjun kawla lid'u Allah mukhlisina lahu ad-din فلما نجيهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل حتير كفور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل كتار كفور وإذا غشيهم موج إذا رواية ما ما يكافري على الكفار رواية زي شكا كده جنسو ko kuma suka shiga cikin jirgin ruwa suka ga jirgi ruwa kumfa ta tashi jirgi yana so ya halaka kazulali suka ga ruwa yana tashi kamar yadda kazan duwatsu kaza wani lokaci ruwa yayi yawa za a ganci yana tashi kamar dutse kaji bari kamar dutse allazi tazallu min tatiha tazallu min tatiha wanda za a iya inwantuwa ma a karkashin sa haka za ka ga igiyar ruwa ta yi sama idan suka ga haka sun tabbata halaka za su yi da awulla sai sai ta kiran Allah Allah Allah Allah ka zirata da mu Allah ka zirata da mu mukhlisina lahu dina a lokacin fa addu'a da gaske suke yi tsakanin su da Allah sun tabbata ba mai zirata wa sai Allah addu'a sun wannan kaga mukhlisina lahu dina dinnan ba wai sun kyauta wa Allah addini ba sun tsarkake addu'ar saboda Allah suke yin ta a lokacin sun yadda a lokacin ba mai tsayatarwa sai Allah bi an yanjiyahum Allah ne zai ziratar da su la yadquna ma'ahu ghayrahu ba za su ce gunki ka zo ka taimake ni ba ba za su ce abu kaza ya zo ya taimake mu ba duk da abin da ake hada wa Allah ba za a kawo shi ba walam ma najahum ila albarri yayin da suka ga sun ruwa in ruwan saman ne ya mamaye gidaje ya wuce an daina hadri ya tafi ruwan ya tafi mutum ya ga gidansa bai rushe ba to shikenan sai ko kuma a cikin jirgin ruwa yanzu ya samu ya fita ya taka tudu ya tsira wa minhum muktasil sai wasu sai zama mazakaita قال المفسر متواصل بين الكفر والإيمان to sai ya dawo tsakanin yana tsakanin kafircinsa da imani ma'ana da yana ɗan jin tsoro tsoro tsoro kafin tsoron nan ya tafi ya koma kafircinsa wa sawabu muktasijun ay mustaqimun ala ahadihi wani zai zauna akan alkawarinsa ma'ana wani in hakan ta faru to shikenan ya samu hanyar tiriya ya gane Allah kenan ya bi hanya wani kuma ina shi kuma ya dawo sai ya koma fiye da da abin da yake yi ya manta shi ne ya jawo abin da ya same shi duk abin da kaga ya samu bayi to daga wajensu ne duk abin da ya samu mutane su ne suke jawowa sai Allah kuma ya kawo musu ɗan misali ya nuna musu to fa idan aka ce yadda kuke yi za a yi to fa ba za a ji daɗi ba nazalar hazil ayat wannan aya ta sauka fi jama'a cikin wasu mutane minhum ikrima ibn abi jahlin ikrima dan abu jahl yana cikin su shi ikrima ya musulunta ya zama amma kafin ya musulunta ne ya musulunta daga baya ya zama sahabi babban sahabi a dalilin sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga yau kada wani ya ƙara kiran sunan wani babban kafiri ya zaga dukkan manyan kafiran nan jajan sun suna cikin musulmi mutum ko yaya ubansa yake yin kaza ga masa ce ba zai ji dadi ba yana cewa la tasubbu ja inna ikrimata yatikum mu'minan la tasubbu abahu ga mu- ikrima zai zo yana mu'mini kar ku zagi ubansa domin zagin wanda ba shi da rai sai ya shi- ya cutar da wani wanda yake da rai shi ko wancan wanda wanda bai da rai bai san ma a zage shi ba kaga ba shi da amfani to shine sai manzo Allah sallama ya hana sai aka daina duk manyan kafiran nan gaba daya ba wanda ba shi da da musulmi kaga dan Abu Jalil ne hadda sharrinsa yana da ikrima ɗansa sahabi ne sannan Walid ibn Mughira mai shi ga shi ne uba ma a sharri Khalid ɗansa ne Khalid ibn Walid wanda Khalid kuma shi ya bude ma musulunci gaba daya zamanin sai na Umaru dukkan kasashen Larabawa wannan bayan da Khalid bai shiga ba sai da ya bude ya kai musulunci kuma ubansa shi ne manya a cikin wanda suke kulla sharri suke kulla musulunci sharri aka Allah ya juya shi wannan Asim ibn Wa'il wanda da ya dauki kashi ya kaiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai Allah ka zai iya raya wannan kashi shi ma akwai dan sa Amr ibn al-As wanda zamanin sai na Umaru shine gwamna a Misra shine sai na Umaru ya tura ya zo ya zama gwamna a Misra a a dalilin sa ne ma abubuwa da dama aka aka na jahiliya aka daina su da kogin Nil na Misra din nan duk shekara sai an an- sai an jefa yan mata biyu kogin ya cinye su sannan ruwan ya tafi duk haka ake duk shekara haka ya samu da ya samu sai rubuta sai na umaru takarda ya ce to amirul mu'minin fa na zo na samu wata al'ada ban gane mata ba wannan kogin nil dinan da yake kusa da mu sun je bacci in ba an jefa masa yan mata biyu ba ba zai ja ba kullum sai sun jefa masa yan mata guda biyu to kuma sai ya ga lokacin jan ruwan yayi ruwan yaƙi sai sai na umaru ya ce to shikenan ba damuwa sai na umaru ya rubuta takarda da hannunsa abin da ya rubuta ya ce da ya yi basmala ya yi wa annabi salatu ya gode wa Allah ya ce kogi ina sanar da ke in ke kike ja da kanki karki sake ja har abada in kuma Allah ne zai ja ki ba ruwanmu da janki ku je ku je wata kadara cikin kogi har yau kogin bai sake neman wani yau haka haka daga nan daga wannan lokacin ba sake jefa masa ko ko allura ba kuma yana tafiya to kaga amrun al ne sannan amrun al din nan shine yana gwamna a Misra dalilin bude Afirka nan gaba daya dalilin sa ne akwai mutanen Afirka nan wajen a wajen Libya din nan wajen wajen Libya wajen Ethiopia wajen Uganda nan suna zuwa kasuwanci a Misra to sai aka sai amru ya gansu ga mutane amma ba su san ma kamar dabbobi ba san komai ba ba addini ba shari'a ba komai sai ya aika wa sai na umaru ya ce fa bayan kogin nan ina ga- ina ganin fa mutane suna shigowa garin nan akwai mutane da ba musulmai ba fa ya za mu yi mu musuluntar da su sai na umaru ya ce a wannan ya mai sauki ne aikin mu ne dole ne a nan ne sai na umaru ya nemi uguba uguba tun nunafi sai shi ya dora shi shi to kai sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai jarumi ne saboda haka ya lokacin ko musulunci ya yi yawa musulmai sun yi yawa ya haɗa masa dabara da mutane mayaka dubu hamsin da ke maza ku shiga duk inda kuka je maza aje aje duk wanda suka yi da suka musulunta shi kenan wanda sai daba ku yaje su haka ya ga- ya shigo ta misra ya tsallaka ruwan sai ya shigo ta ta ta nan ta ta, ta libya din nan har ya shiga wajen rum din nan haka dai yana tafiya yana musulunta da mu- sai da ya dangana ga teku sai da ya je har kan teku da ya je kan teku ya ga kogi a- a shimfiɗe ba iyaka sai ya ɗauki takwabinsa ya tsara kan ruwan ya ce wallahi wallahi wannan ruwan da na san akwai mutane a bayansa sai na tsallaka kogin na je na musulunta da suna ta musu musulunci daga daga nan ya juya ya koma to kaga wannan amrun dan wannan kafirin ne afun afun wa'i wanda yake cewa annabi wai Allah ka zai iya raya wannan kaci to kaga manyan kafiran gaba da yayin sun musulunta sun zama bayin Allah to wannan aya ta sauka ga Ikrima dan Abu Jahalin rakibu fi safinatin sun shiga cikin jirgin ruwa fahajal baharu sai kogi sai ya motsa sai ta tanga jirgin ya ta tangal tangal fa kadu an yamriku kadan ma su su fada su dulma a cikin ruwan fata darrahu ila Allah tabaraka ta'ala ayyun jiya suka tarwa kon Allah Allah ka tsare da mu Allah ka tsare da mu fa qala ikrima ta ikrima ta yace to ni la in anjani Allah min hadhihi al-qurbati la thabanna ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da yati fi yadihi ko bai huwa al-isra lokacin bai musulunta ba yace na dauki alƙawari in dai na kukuta daga wannan sharrin wannan ruwan bai shinye ni ba ban halaka ba in in na fita wannan kogin ina fita zan tafi wajen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zan je in in mika masa hannuna kuma in masa mubaya in karbi musulunci kuma haka aka yi yana yin wannan yana kurta wannan niyyar kawai sai kawai ya yi shiru wasa kanan baru sai kawai ya yi shiru wa salima ya kubuta shikenan aka sauka to da aka sauka falan ma raja da ya dawo atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzo Allah fa aslama kuma ya musulunta yace gashi gashi ga alƙawarin da nayi kuma dole sai na cika shi ya karbi musulunci wa suna islamuhu musulunci sa kuma yayi kyau to fi tilka lailati za annabiyyu sallallahu alaihi wasallama annahu dakhala aljannata wa ra'a agaran wa sa'ala liman hadha qalu li abi jahl wa sai kadal mustafa sallallahu alaihi wasallam mutagayyiran mali abi jahl wa lil jannati wallahi la yadkhuluha abadan mali abi jahl wa lil jannati shikenan a sai adirin kafin shi ikrima yazo adirin manzo Allah sallama yayi wani ru'ya ma'ana sai ya ga yayi wani ru'ya wata ru'ya cewa ya shiga aljanna yana yawo sai ya ga wani waje fili ne mai yawa da gonaki da gidaje sai ya tambaya wannan nawa ya saka jana Abu Jahal ne sai manzo Allah sallama ya tashi yana mamaki yace Abu Jahal kuma ya hada shi da aljanna yace kai har abada Abu Jahal ba zai shiga aljanna ba yace me me hada Abu Jahal da aljanna yace kai har abada ba zai shiga ba to yana cikin haka kwace garin sai dan sa ya zai musulunta zai ce to to dama sai wannan shine fasara mafarki ba Abu Jalin ake nufi ba ɗansa ne. Hatta da kala ikirmatu har ikirma ya zo ya shiga musulunci wa aslama ya musulunta. Alima anna hadha tawilu ruya wa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya fassara wannan mafarkin da cewa dama ikirman ne. Ikirman shine dama ake bukata shine dan aljanna. Abu Jali shi dan wuta ne har abada. Shi in dai kaga Abu Jali ya fita wuta to Fir'auna ma zai fita. Eh tunda manzo Allah ya ce Abu Jali ya fi Fir'auna muni. Idan in dai haka ne ikrimatu lamma naja sahiya islamuhu sai ikrima da ya tsira kaga musulunci sa yayi kyau wala hadha tafsir al-qayyim falamma najahum ila al-barri fa minhum muktasidun to shine to fasar muktasidun din fa ya kawo wannan shi wancan suyudi ya kawo ya ce wai muktasidun din mutum sai ya dawo tsakanin kafirci da musulunci shine yace a to ya kamata a gyara masa nan fasarar muktasidu ya dawo ya daidaita kan musulunci shine ma'anarsa shine yayin da Allah ya zarafi da su daga suka hau tudu sai aka samu wasu a cikin su suka zama mutanen kirki muhtadin sai aka samu shiryayye shiryayye laysa mutawassilan bainal kufri wal imani ba wai yana tsakanin kafirci da imani ba ya zama mu'minin sosai ya zama ya zama sahabi wa minhum wasu kuma baqin ala kufri wani kuma yana kan kafirci sai har ya mutu ma wa ma yajhadu bi ayatina ba wanda zai musa ayoyin mu inji Allah بعد الإنجاء من الموج بعد نظرة تقولون نانونا مس آية يكي كربا إلا كل ختار سيما يوان زنبا غدار ما يوان زنبا تمتاني كفور ما يوان بطل شيء وكو ما يوان كافر شيء بنيام الله دني مؤمن الله shi zambatan mutane bala'i ne idan mutum yana zambatan mutane to bai san irin yadda Allah zai bullo masa ba saboda shi Allah in zai sakamako ba zai ce maka ga irin sakamako da zamba to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tambaya ya taba tambayar sahabbai kun san wanda aka yi masa wasoso a lahira suka ce ba sani ba ya ce da wanda aka yi masa wasoso a lahira shi ne mutumin da ya zo lahira da ayyuka salloli masu yawa karɓaɓɓu azumi mai yawa karɓaɓɓe da zakka mai yawa karɓaɓɓiya haji mai yawa karɓaɓɓe sada zumunci kyautata wa mutane komai yana yi duk duk ayyukansa dai masu kyau amma fa ya zalunci wani ya ci dukiyar wani ya zagi wani ya daki wani ya cushi wani ya ci amanar wani to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lahira babu kudi balle a biya to wannan aikin nan zai ta kan fata ana ba mutane ai ta diba a debi a debi sallar ana biyan mutane da ita in ta kare a shiga azumin in ya kare a shiga zakka in ya kare a shiga aikin haji har ayyuka su kare tas ya zama ba shi da aiki aiki mai kyau ko guda ɗaya da ya rage yanzu sai mai abun ayyuka suka rage masa to sai wasu sai suka zo daga baya sai wani ya zo ya ce ai shi ma an zalunce shi ba biya shi ba sai aka duba kace da abin da za a biya ma ya kare sai ce to to shi ya za a yi masa sai ka ce yanzu abin da za a yi masa to kai tun da kai haƙƙi kake bi a cikin miyagun ayyukan ka kawo kaɗan a bashi shikenan an yi muƙasa wato shikenan an yi ba abin nan kenan ba kare bin da ko to shikenan sai aka yi haka sai a ɗebo waɗancan miyagun ayyukan mutanen nan da bai biya ba a tara masa to duk wanda aka rage masa mugun aikin sa lahira ai ya tsallaka to shi ke to haka sai a tattara masa ya tafi wuta ga irin wannan ya tafi wuta ya zai fita babu aikinsa ya kare da saboda haka zambatan mutane ko zaluntan mutane bala'i ne ba shi da amfani ba shi da kyau illa kullu khattarin kafurin ya ayyuhan nas
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ya ayyuhan nasu ya ku mutane ahla makka da mutanen makka da ma mutanen duniya gaba daya ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ubangijinku wa khshaw ku ji tsoron yawman wata rana wanda za ta zo wannan ranar walidun la yajzi an waladihi shay'an mahaifi ba zai wadatar wa ɗansa da komai ba in dai ɗan ba na kirki ba ne to mahaifin ba zai iya kubutar da shi balle ya tsira ba ba kamar duniya ba ne idan mutum ya samu yana da hali to ƴaƴansa ba wanda ya sai taba su ko an taba su ko dan ne ya laifi idan aka kama shi nan da nan kawai sai magana za a yi daga sama wanda ya kama a ce masa ya sake shi kuma dole ya sake shi to a lahira babu wannan wannan alfarmar ta kare mutum yana mutuwa to wannan alfarmar ta kau yawwa dan da ya zama na kirki in ya zama na kirki zai tafi da ubansa shi ma uban shi ma na kirki to uba dai ba zai iya wadatarwa ɗansa da komai ba wala mauludun shi ma ɗan bai kasance layi zai shi ma an walidihin shay'an ba zai iya wadatarwa mahaifinsa da wani yau ba idan mahaifin ya je ayyukansa ba su shiga ba to fa ɗan ba zai yadda ya shika ta masa ba yau mai firru mar'u min aki wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kowa zai gudu uban baya so ɗansa ya ganci saboda kada tambaye shi wani abu dan baya so ubansa ya gaji saboda kai ya tambaye shi wani abu mata ba ta so ta ga mijinta miji baya so ya ga matarsa aboki baya so ya ga abokinsa kowa dai duk in dai ba nake ba kan kirki suka haɗu ba to kowa da kowa lokacin ya, ya gujewa kowa amma inda na kirki ne ko haɗuwa za ta yi amfani al-akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin eh abokai ran nan babu ba ba shiri tsakanin su zama abokan gaba Allah ya ce sai masu tsoron Allah mazuwaran Allah su suna nan abokan taka su suna nan ta a lokacin ma za ta ƙara dango za ta ƙara haduwa an wale da ita yawmal qiyamati yawmal qiyamati wannan ita ranar ita ce ranar qiyama idan kana yawmal qiyamati idan ranar tashin qiyama ta zo tatil ummu ila alwaladi uwa za ta zo wajen danta ta ce ya bunayya ya kai dana kad alimta makanati indaka ka san matsayina a wajenka kunta fi batni wa tanamu fi riayati wa tatawassaduka bi li tazata ashurin ka kasance a cikin ciki na lokacin da nake dauke da cikinka kana bacci a cikin a cikin cikin nawa kuma kana filo da da, hanta na wata tara ko wulid da aka haife ka fa kana sabiyai ya jiri alaikan nafaqati nono na din nan shine ita baka abinci kana ci ma'ana yana shan nono har ya girma har ya hankali wa fa'altu laka wa fa'altu laka nayi maka kaza nayi maka kaza duk ta lissafa to ya qulu laha sai ya ga ya uwar shi haka ne kullu hadha a'lamuhu ya umma wannan tun na san shi taqulu al yawma tanqusuni hasanatan wahidatan idza wajadtu atul jannata sai uwar ta ce yanzu an auna ayyuka na kwa ɗaya ake bukata ina samu zan shiga aljanna a cikin ayyukan ka masu kyau ka dan gutsura min ka bani kwa ɗaya mana in samu in tsallaka in shiga aljanna adini wahidatan faqat kwa ɗaya zaka bani ya kulu sai dan yace la ya umma ba zan iya baki ba ana za a ɗaifuki ha za a faman ya kammilu li ana ni in naje na ya riga ya guzure wa zai shika ta mini in nake na shika ta miki ka wuce ni ni ni shikenan ke kin wuce ni kuma in dulmu wa yallubul abawani alwalada iyaye haka za su nemi dan su in kana alai haqqul lahuma sai su ce ga haƙƙin da yake kansu haƙƙin sa kai haƙƙin su da yake kansa wa ya tiyanihi yallubanihi bi haqqima sai su ce ai muna binka kana da muna da haƙƙi a kanka ويؤداني لو أن الحق كان أكبر مما كان sai su ce to gashi kaza da kaza da kaza haka kuma shi ma dan in zai je wajen iyayensa haka zai yi ma'ana dai kowa ba zai yadda ya ba wa dan uwansa abin da yake da shi ba saboda shi din kar ya san iyarsa yadda zai yi da kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anu yumuni kowa a wannan ranar yana da abin da yake damunsa wani lamari da ya dame shi wanda ya ishe shi da anal haqqu ila taqwa ubangiji ya kira mu zuwa ga mu ji tsoron Allah wa Allah na sa zalika al-yawma karko mu manta da wannan ranar da za ta zo ko mutum ya manta da ita ran da ta zo zai tuna to saboda ka kar ya kamata kar ya manta din allazi wannan ranar la yazi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'an uba ba zai amfana wa da ba da ba zai amfana wa uba ba wa hadha fi haqqil kufari amma wannan haqqin kafirai ne ma'ana idan uban kafiri ne to ɗansa ba zai amfane shi ba idan ɗa kafiri ne ubansa ba zai amfane shi ba kamar misali yanzu abu jalin da ɗansa ya zo ya musulunta to ɗan ba zai iya kai abu jalin aljanna ba saboda shi abu jalin bai bi Allah ba haka to haka haka suke amma fi haƙƙin musulmi na amma haƙƙin musulmai fayan fau ba duhun ba su za su amfani junansu alwalidu ya jidu darajatin shi uba Allah zai ba shi wasu darajoji a lahira ya ƙulu sai shi hazihi laysat li sai a ce sai shi uban sai ce kai wannan darajojin ba nawa bane kai ka Allah ce masa to na'am hazihi bi du'ai waladika laka ba'da mautika ai abin da yasa ka same su shi zai tuna ne bai yi wannan aikin ba a bashi wani lada mai yawa sai ce masa wannan fa naka ne sai ce a shi ba naka bane shi dai ya san ayyukansa da kaza da kaza da kaza yayi kuma a ciki babu wannan sakamakon sai shi haka ne amma ai bayan kare su ƴaƴan da ka bari sun ka maka addu'a to wannan albarkacin addu'ar ta sun shi aka baka to kaga wannan ai da ya amfani ubansa wal walad yarkuru yarkuru anam yarkuru abuhu aljannata fa yaqulu aina waladi kuma da shi ma uba zai shiga aljanna yace ina dana to ga Allah sai ya ce masa huwa da khalal jannata walakin ma wasala ila mahallika sai ce dai ya shi ma yana cikin aljanna amma dai matsayinsa bai kai naka ba shi yasa bai ƙara so inda kake ba tunda ita ita aljanna ai darajoji ne wani kullin darajatun min ma'amilu darajoji ne wala tuma wa sallama alika li annahu ma amila ka amalika domin shi bai yi aiki irin aikin ka ba za ga yawa uban cewa dan sa bai kai shi ba shi za bai zo ba ya gudu sai uban yace kuntu amalu li nafsi wa li auladi ai ni duk aikin da nayi nayi wa kaina ne da yayana in dai ɗana musulmi ne to na hada da shi shi ma yana cikin aikin nawa ya gudu al-haqqa haƙuka ya gurul haƙu sai ubangiji ya ce arsilu alaihi wa radahu ku ɗauko ɗan ku dawo da shi inda uban yake shi kenan ran kaga ya haye shi ma ba aikin zama ne wannan aikin ubansa ne amma ma sabaka fi haƙƙin kuffari wal munafiqina amma ma sabaka abin da ya gabata shi haƙƙin kafirai ne da munafikai Allah ce sa aya da Allah yake cewa wallazina amanu wa tabarhum dhurriyyatun bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wanda suka yi imani zuriya su ta bi su a cikin aiki na imani amma zuriya sai ta kasa ba ta samu ta yi ayyuka irin na iyayen ba Allah ya zari suka da su wajen iyayen ko ba zan rage wa iyayen komai ba wa ma'alatnahum min amalihim min shay to shine wannan inna wa'da Allah haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne bil ba'th na tashin kiyaman nan dole sai an yi shi yace za a yi kuma sai an yi wala tamurrannakum alhayatud dunya mutane kar ku yadda duniya rayuwar duniya ta rude ku duniya ko an same ta ma menene a ciki abinda ko an same ta ma matsalolinta suna da yawa ba su da iyaka anil islami ka tarudi mutane ta hana su musulunci wala yangurrannakum billahi al-garur kada shedan kuma ya yaudari mutum yangurran al-garur shine a shedanu shedan kada ya yaudare ku billahi fi hilmihi wa imhalihi yadda Allah yake da hakuri da jinkirtawa din nan shedan ya rinjayi mutum yayi ta aikin aikin da zai kai shi wuta bai tuba ba yayi wannan bai tuba ba yayi wannan Allah yana haƙuri yana haƙuri har ya kai ga Allah ya azabta shi kar mutum ya yarda da haka
inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun ma za taktibu ghadan وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة sanin yaushe za a yi tashin kiyama wannan na Allah ne shi kare ya sa manzo Allah sallama da Jibril ya zo yana tambaya yace masa mata sa'atu yaushe za a yi tashin kiyama yace masa mal mas'ulu an habi alama min as-sa'ili da wanda yake ake tambaya da wanda yake tambaya duk ba sani ba ma'ana sanin mu ɗaya ne a kansa shi dama Allah ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamul basari ko kuma la ta'tikum illa bankatan sanin iya tashin kiyama ba zai zo ba sai kowa bai sani ba saboda haka ba wanda ya san da zai tashin kiyama wannan ilimi abin da ya shafi Allah yake baki Allah ne mata da umu yauke zai tashin kiyama wannan sai Allah ko yana zulul gaisa Allah ne ya san lokacin da zai kawo ruwa waqtan nuzulil gaisi aidan lokacin da Allah zai kawo ruwa ma'ana hadiri ya hadu wannan hadirin zai ruwa ko ba zai ruwa ba a wannan ilimin Allah ne idan kuma Allah ya ba wani zai bincike har ya gane yau za a yi ruwa sai idan zaka gane yau za a yi ruwa a cikin ruwan da aka je maka za a yau hadirin da ya dauro shi zai yi ko wani hadirin da zai zo nan gaba yi Allah zai iya nuna maka yau za a yi ruwa to amma ba lalle bane ka san wannan hadirin da aka yi ake yi yanzu shi zai yi ruwa ko hadirin gaba ne zai yi baka sani ba saboda haka sai lokacin da ruwa zai sauka wannan na Allah ne waya lam ma fil arhami Allah shi ya san abin da yake cikin cikin mata a zakarun an unta namiji ne ko mace eh wani zai iya Allah ya sanar ya sanar da wasu wani kawai da matar ta yi ciki ya dan yi watanni kan da ta je awo sai a ce mata ai namiji ne ko mace ce kuma ya fito haka eh Allah zai iya yin wannan ya arawa wasu mutane wannan ilimi amma in ka san namiji ne shi wannan namijin kam in ya girma shi kuma ya'ya nawa zai haifa kuma mata nawa zai aura kuma shekara nawa zai iya mutu in ya mutu aljanna zai tafi ko wuta wannan ma likita ya sani bai sani ba wa ma ta zai nafsun ma za ta kasubun gadan rai ba ta san abin da za ta aikata gobe ba duk abin da za ka samu a gobe ko abin da zai same ka gobe ba za ka iya sani ba eh wani zai bincike zai gama a gobe gobe abu kaza zai faru eh to in abun zai faru to eh lalle ka gane wani abu zai faru komai da komai ka gane duk abin da zai faru daga farkon rana har ƙarshe ta ka sani mutum bai sani ba min khairin aw sharrin alheri ne zai zo mutum ko sharri ne zai zo mutum ai da mutum ya san alheri ya san gobe in ya san sharri ne ba zai fita gida ba ma balle ya hadda sharri a in mutum ya san in ka fita gobe in ka je za ka yi accident za ka fita in mutum ya zauna da ma ya ka rubuta shi ko har cikin gida sai ya same ka wa ya'lamuhu Allah Allah ne ya san wannan gada wa ma tadri nafsun har yanzu rai bata san bi ayi ardin ta mutu a wace kasa za ta mutu ba baka san inda inda zaka mutu ba in ma ka san inda zaka mutu Allah zai iya yaye maka a cikin iliminsa ya nuna maka cewa ka gane waje kai a gari kaza zaka rasu eh an ji a wani waje kuma za a saka in ka mutu a gari kaza ai kai gari gari kaza ne a ina ne za za a yi maka kabari a saka a gari eh ai yadda zaka mutu a gari kaza amma ina ne kabarin ka yake wannan sai Allah wa ya'lamuhu Allah Allah ne ya san wannan inna Allah shi Allah alimun masani ne kabirun sanin ma na ƙarshe, shi alimu da kabiru dukkansa ana fasara shi da sani, amma kabiru ya fi alimu, shi yasa shan Allah ya cewa, nabba aniyar alimul kabir. Al'alimu wanda ya iya abu, amma ɓangare ɗaya iya. Al-kabiru kuma wanda ya san duk ɓangarorin abin. Ana misalinsa, shi alimu direba, wanda ya iya mota ko ina zai je da ita. ko ina duk inda ka bashi mota baka da wani haufi in dai motar lafiyar talau shi ma lafiyar sakalau zai dawo inda Allah ya yarda wannan shine alimu ya iya tuki ya san yanda zai yi ya san yanda zai wa mutane zai tafi da motar ya san inda zai bi a hanya ya san dokokin hanya amma iya abin da ya sani in yana tafiya idan motar ta tsaya sai dai ya jira wani ya zai ce duba min wannan alimu kenan shi kuma kabiru dama makaniki ne sai aka ba shi mota. Na'am. Sai motar kawai yana jin tana ɗan canjawa sai ce abu kaza ne yana sauka shi zai taba. Kuma yana taba mota za ta ci. Kaga ya fi wancan ilimi. Wancan shi tuƙi ya iya wannan kuma ya iya tuƙi ya iya gyara. To shi ne kabiru. To shi Allah masani ne na sani na wanda kowa da kowa yake tunani masani ne na sanin da kowa baya tunani. Tabaraka ta'ala. Hadhihi mafatihul ghaibi wayannan sune mafatihul ghaibi allati qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce kamsatun guda uku guda biyar la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san sai Allah sai karanta wannan aya inna la indahu ilmu sa'ati har zuwa karshen sura na'am بعض الأنبياء أخبروا بالم- بالمغيبات وسو أنبا سن بعد لاباري أبوان da za su zo wa kana al'amru kama akhbaru kuma lamarin yazo kamar yadda suka faɗa haka ma manzo Allah sallama shi ma ya faɗi abubuwa da dama wanda za su faru yana cewa tashin kiyama ba zai yi ba sai abu kaza sai kun ga abu kaza idan kuka ga abu kaza to tashin kiyama ya kusa idan kuka ga abu kaza tashin kiyama ya zo har har a cikin ma har yake cewa har na dai kasan nan da ka- inda da ka sani yana da tsayi sai ka same shi ba da zai yanzu ko kuma eh, gajertan ra- rana da dare duk manzo Allah ya faɗe su eh Abdullah bin Mas'ud ya ce wata rana manzo Allah sallama ya yi musu wani wa'azi ya gaya musu abin da zai faru daga wannan ranar har da za a haɗe duniya ya ce kai sai da ya gaya mana mutumin da zai bayyana ya samu masu bi in sun kai mutum ɗari uku mutumin nan mutumin kirki ne ko mutumin banza ne sai da annabi ya gaya mana inda mutumin sunan mutumin da sunan nasabarsa har tashin duniya to kaga shi ma ya bada labarin abubuwan da za su zo ya ce wanda ya rike ya rike wanda ya manta ya manta to kaga wannan duka wani ilimi ne na, na annabawa wanda Allah shi da yake shi ilimin gaibu Allah ya kasa kashi biyar a cikin Qur'ani kashi na farko kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu sama da kasa sai Allah to wannan aya tana nan haka take tabbas ba wanda ya san komai Allah ne ya san kayansa to da ya je wani waje sai ya ce wa ma kana Allah li yudlakum ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah ba zai sanar da ku gaibu ba amma yana zaba a cikin manzanninsa ya ja- ya zabi wanda yake so a ciki ya sanar da shi to kaga nan tunda ya ce a cikin manzanni ma sai an zaba zababbe a cikin manzanni ya annabi ne sallallahu alaihi wasallam to kaga sai akwai gaibun da annabi ya sani annabawa ba su sani ba sannan akwai gaibun da Allah ya ce duk kowane manza- manzo ma zai bashi alimun gaibi fala yuzhiru ala gaibi ahadan illa man irtada min rasuli Allah ya ce masanin gaibu ne ba zai nuna kowa gaibun sa ba sai dai wanda ya yarda da shi shine manzo min din bayaniya ce sai manzon da ya yarda da shi ai duk man- manzannin sa yarda ne to kaga wannan kashi uku na bangaren Allah shi kadai manzo Allah shi kadai annabawa su kadai to daga nan shikenan sai aka rufe wannan to sai aka dawo sai sauran gaibu guda biyu shi kuma akwai gaibu na sahabbai sai na abubakar lokacin da yake rashin lafiya kafin rashin lafiya ta ta same shi ya kira ɗan kyasta aisha umul mumina matar manzo Allah sallallahu alaihi lokaci yankan dibino yayi yace mata ya bata wasu buhuna na dibino ta je ta dauka to ba ta je ta dauka ba sai ya kamu da da ciwon ciwon ajali da ya kamu da jinya sai ya kira ta yace mata to aisha na baki kyauta ina da lafiya ba kin je kin karbi kyautar ki ba yanzu kam ko kin je kin dauka ba naki bane na na ku ne tsakanin ku kuma gada saboda da tuwa zan yi amma ko da yake ke magadan nakin ba su da yawa yan uwanki maza biyu da yan uwanki mata biyu sai ta sha ta ai na san ya yan uwana maza biyu akwai Abdulrahman akwai Muhammad na san kuma yar uwata Asma'u wace ce kuma ta biyar din mu sai sai na sai na Abubakar ce za tu batnin quraha jariya tana cikin ciki ina ganin ta ya ja mace ce to kaga shi ya san wannan gaibun ne cewa akwai matarsa tana da ciki kuma ya san mace ce a ciki to kaga wannan wani gaibu ne daban kamar sai na Usmanu wanda zai wafati rannan ah, ya san zai rasu mutane sun kama shi an daure shi cikin azumi ah, yan adawa sun zo yan ta'adda kai sun zo sun kama shi sun daure shi kaza su kace shi kuma duk wannan kwama tarar fa wanda suke da'awar kansu su musulmi ne suke yi sai na Umaru wanda yake da'awar shi musulmi ne ya kashe shi sai na Usmanu wanda ya shirya a kashe shi ma dan fadarsa ne tare suke a cikin fadar sai na Usmanu yake kuma dan uwansa ne kuma da shi ake komai har ma duk duk abin da sai na Usmanu ya rubuta ya aika wa mutane shi ya iya signing din mutane ya iya kuma kwaikwayon rubutun mutum sai ya sake rubuta takardar sa tasa irin rubutun sai na Usmanu ba abin da ya raba shi sai ya yi signing sai ya tura duk wanda ya ga rubutun sai ya ce na sai na Usmanu da haka ya ta sauke gwamnonin sai na Usmanu shi sai na Usmanu da ya hau duk gwamnonin da sai na Umaru ya- ya nada ba wanda ya sauke ko daya yana zaune kawai sai a zo a ce masa sai sai ya tambaya ni ya labarin gwamna wane na na gari kaza na dole ban ji labarin sai a ce wannan ko shi yaushe ba kai ka rubuta takarda ka aika ka ce a a sallame shi ba an nada wani sai ya shiru saboda ya san wanda yake aikatawa to shi wannan wanda yake aikata wannan da shi da shi aka aka hada baki aka shirya aka kashe sai na Usman aka sai na Aliyu ma shi wanda ya kashe shi ma sunan Abdurrahman har cewa yake yi ma ya sassoki ya kawo mashi ya soka wa sai na Umaru sai na Aliyu sai na Aliyu yana yana yana suma yana tashi wa shi kuma yana tsaye yana cewa duk Allah maza maza a gaggauta kashe shi ma ya tafi aljanna wa yayi babban aiki a musulunci tunda ya kashe Aliyu sai saboda haka duk abin da aka ga yana faruwa ba abin mamaki ba ne. To shi wannan shine wannan kuma bangaren wannan wannan gaibun kenan sai gaibu na biyar shine duk abin da baka sani ban gaibu ne a wajen ka. Wanda ya san shi ko ban gaibu bane. Eh ko menene in kai ka san shi kai ba a wajen ka ban gaibu bane tunda ka sani. Shi wancan da bai sani ba shi ban gaibu ne a wajen sa bai sani ba. Ran da ya sani shi ma abun ban gaibu bane. Da haka suke wajen aka karkasa su. To shine annabawa sun ba da labarin abubuwa suka faru kamar yadda suka faɗa. wa ba'dul awliya kazalika bayan Allah waliyai ma wasu su faɗi wasu abubuwa kuma sun faru kamar yadda suka faɗa kamar yadda Shehu Usman ya faɗi abubuwa da dama cikin littafansa yakan ce abu kaza zai zo abu kaza har ma aka tambaye shi waliyai nawa suka rage a duniya ya faɗa daga zamanin sai lissafa har har mahadi wani zai zo shi ma waliyi ne kuma zai zo ya yi aiki ya yi jihadi ya yi irin abin da na yi ko kuma fiye da wanda na yi wani ma zai zo har mahadi sai da ya faɗa to kaga irin wannan walakin haza kullum min ilmin Allah wannan aidu ilimin Allah ne Allah ne zai sanar da mutum ya bashi aron wannan abun amma haƙiƙanin ilimi ai na Allah ne idan misali ko karatu ne Allah ya ba karatun Qur'ani idan ka karanta Qur'ani din ka san Qur'ani na Allah ne to amma baka isa ka ce muryar ka ita ce ta Allah ba a kai an gutsura an baka aro ne abinda Allah na san sai ya baka aro ka san dai karatun ka ba zai daidai da karatun manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yakan kira wani daga cikin safan sai ce zo karanta min Qur'ani sai shi ya Rasulullahi in karanta maka kai fa ake saukarwa ce ina so in ji shi a muryar wani na kuma akwai sahabinsa da yake cewa ina so ka dinga karanta min Qur'ani muryar ka tana min kama da muryar Annabi Dawuda Annabi Dawuda mai dadin murya ne to shine min min ta'limillahi lahum fala yunafi hadha Allah ne ya sanar da mutum wannan ba zai kori wancan ba kawai abinda idan bawan Allah mutumin kirki ne ya faɗi abu to wannan Allah ne ya sanar da shi a cikin ilimin da Allah yake cewa wattaqullaha wa yu'allimukumullah ya ji tsoron Allah ne Allah ya sanar da shi idan mutumin banza ne mutumin banza ma Allah ya sanar da shi wannan amma shi mutumin banza shi istirraji ne sanasarrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin shi kuma sai ya zo ya hada dabancin sa ya hada wani dabo ya hada wani walawala kuma ya fidda wani abu Allah ya yarda kamar da tura suke tafi da abubuwa duk abubuwan nan ba kafirai ne suke kawo mana su ba da abubuwan da ake amfani da su da da da internet da computer da waye duk abin da ake yi a duniya innan ba duk ba kafirai ne suka kawo shi ba sai ka ce kafiri ma waliyi ne ko annabi ha a ce Allah baya son sa ne ya bashi wannan damar shi kuma wancan Allah yana son sa ne ya bashi irin damar da ya bashi wa amma man talaba ilman ghayyabati bin nujumi wal kahanati wal arrafina fa haula masalahum la tuqbal salatu amudda 40 yawman amma wanda yake neman shi yana neman a koya masa duba ai an ce ma in ana aka buga ana gane ilimin taurari ana gane mutum zai gane abinda mutum ya zo da shi mutum ya zo da bukata ko bai faɗa ba za ka faɗa ko ka yi suna yi yi boka za ka je wajen sa kafin daga zuwa ya gaya maka abinda ya kawo ka amma ba ilimin Allah bane ilimin shedan ne shedan ne ya koya wa boka eh shi ko shedan abinda yadda yake yi zuwa yake wajen mutumin sai ya jiyo maganganun mutumin idan ya ji su sai ya gaya wa aljani aljani sai ya gaya wa boka kaga shi boka baka san ta inda ya gane ba ka zo ya faɗi sunanka ya faɗi abin da ya kawo ka kaga sai ka je ka samu malam to shaidan ne ba malam bane warka hanati ko mutum ya je wajen bokaye wal arrafina ko masu duba masu bugun kasa da sauransu dai fa haula ma sa'alahum duk wanda ya tambaye su labarin sa ko ya tambaye su bashi wani abu ko su gaya masa wani abu la tubbalu salatu mudda arba'ina yawman duk wanda ya haka sallar ta kwana 40 ba za a karba ba in dai mutum ya kuskura ya je wajen boka to wallahi shi sallar ta kwana 40 ba za a karbe ta ba sai dai ya je sau 40 fa ba shi da sallah lianna hadhi kufrun domin kafirci ne wa sahibuha mukazzimun lil qur'ani duk wanda yake aikata wannan bokanci mai karyata qur'ani ne lianna al kahanata kanu ya'khuzuna al ilma min al jinni wa shayatin su bokaye suna karban ilimin su daga aljanu da shaydanu ne wa shayadinu kanu yasriquna sam'a min as-sama'i su shedanu suna satan ji daga sama suka je sama su sace ji wajen abin su saurari abin da mala'iku suke faɗa sai su gaya wa aljanu aljanu su gaya bokaye kawai za su mai bi kalimatin nazilatin adafu ilaiha ajra kazibatin idan suka samo kalma ɗaya wajen suka jiyo kalma ɗaya sai su haɗa ƙarairayi kamar guda goma sai su haɗa sai su faɗa shi su aljanu aljanu kuma sai su faɗa wa bokaye to shi boka wannan abubuwan da yake faɗa a cikin kashi goma kashi ɗaya ne wanda yake ɗan dacewa kashi tara duk ƙarya ne to kaga wanda kuma ya saba idan aka gaya wannan ya ga abu ya faru ya gaya wannan abu ya faru shikenan shi kuma sai ya ɗauka in ya gaskata shi kuma ya bar Allah ya rida fa idza sami'u bi kalam nam wa yukbiruna al-kahanata sai su gaya wa bokaye wa ma kana min al-kadhibi fa huwa alladhi yuwafiqu al-kadhibati duk abin da yake na ƙarya wanda suka kirkira shi ne zai dace da ƙarairayin da bokaye suke yi allati yakrahuha wanda suka gaga wa ma sadafa min alhaqi fa huwa alhaqu allazi wajadu in kuma suka faɗi abu ya zama ya dace ya zama aka ga ya faru shikenan wannan daga abinda suka jiyo ne idan kuma suka faɗa ya zo ya saba ba haka bane to shi kuma ya zama ƙaryar su ne na wa ba da rafi isa hajaballahu anhu samawati al-arba'i ko arba'a yayin da bayan an ɗauka annabi isa wa ba da rafi isa hajaballahu anhum samawatil arba'a abinda ya ya kawo arba'a samawati kasa arba'a sama arba'a din sifa ne na samawati samawati kuma anan maf'uli ne na hajaba Allahu shine fa'ili maf'uli na biyu ma tun daga anhum sai maf'uli na farko kai anhum shine na biyu to bayan annabi isa an ɗauke shi sai Allah ya rufe samai guda hudu shaidan dai ba zai je sama ta hudu ba zuwa sama wanda ma wuli da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da aka haifi manzo Allah ujibu an samai tamaman duk aka rufe sama ma ba shaidan da zai kara zuwa sama shine abin da yake cikin cikin abin nan cikin sarfin jinnin nan la yarkuruna ayya samai ba za su shiga kowace sama ba hatta sama duniya ko sama farkon nan shaidan bai sai je ba wa qabla bi sayyidina nabi sallallahu alaihi wasallama kana shaidanu yaqifu wa yaqulu wa yaqulu ma sha Allah wa yaqifu fawqahu shaidanun wasuri la qaribi min sama sattar kuna sama hunalika yanda shedanun suke yi kafin a aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shedan sai ya zo ya tsaya sai wani shedan ya tsoro a kansa wani shedan ya tsoro a kan wancan har su kusa da sama sai suka kusa da da yake ba sun san ba za su iya shiga ba to wancan na saman shine zai ce musu zai zai ce musu ga abin da aka faɗa ga abin da aka faɗa yan sauka haka suke yi a lokacin wannan ma bu isa nabi sallallahu alaihi wasallama yayin da aka aiko annabi da duri dubin nujumi wa shuhubi tahrikuhum daga aiko manzo Allah tunda Jibril zai dinga kawo Qur'ani idan aka bar shedan yana zuwa ba sai ya tariki na Qur'anin ba ba sai Jibril ya zo manzo Allah ya karanta wa mutane Qur'ani shedan shi ko sai kawo ya karanta nasa ba sai ya rikita Qur'anin ba to sai gaba ɗaya duk shedanin da ya sama sai a jefo shi shi yasa wani lokaci yake ganin taurari taurarwa sai ta fita fit to jifan shedan ne fasaru la yadrubuna min samai ba sa kusantan ma sama idan in kada ilmuhum daga nan ilimin shedan ya tsaya fa man saddaqahum ba'da hadha duk wanda ya gaskata shaydanu ko bokaye to ya sani fakar kaza bil wahyi ya qaryata wahayin da aka yi ko manzo Allah sallallahu mata ta qumu sa'atu ilmun la ya'lamu illa Allah tabaraka ta'ala yaushe za a tashi kiyama wannan ilimi ne Allah ne kada ya san shi marar nabi sallallahu alaihi wasallam bil baqi fa wajadahum yafiruna qabran wata rana manzo Allah yana wucewa ba iya annan makabarta ta Madina sai ya samu suna haka kabari kala sai ya tambaya ce liman al-qabru wannan kabarin nawaye قالوا سبك سيد رجل حبشي جاء هنا ومات wani bakar fata ne ya zo daga Habasha mana daga nan Ethiopia daga Afirka wani ya zo ya mutu a nan shine muke masa kabari qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam subhanallahi sakahu Allah tabaraka wa ta'ala ila mahalli dafnihi Allah ne ya koro shi ya kawo shi inda za a binne shi sai sai mutu anan da ya mutu a garin su za a kawo shi makiya bakiya a sashi an kawo Allah ne ya turo shi ya zo inda za a binne shi sai ya mutu a wajen kullu insanin qadara Allah lahu turbatan la yamutu fiha illa la ya mutu illa fiha kowane dan adam akwai kasar da Allah ya kaddara masa ba zai mutu ba sai a kasar kuma ba inda za a rufe shi sai a wannan wajen wa idza kana yishu fi baladin ghairi baladihi ghairi turbati mautihi idza dana ajaluhu ja'ala Allah lahu hajiran fi mahalli qabrihi fa yatawaffahu fa yatawaffahu Allah fa yudfanu fi mahallihi idan mutum yana rayuwa a wani gari garin da ba a nan zai mutu ba to idan ajalinsa ya kusa sai bukatar zuwa wancan gari sai ya tashi masa in bukatar ta zace sai Allah ya kore shi ya tafi can yana zuwa wannan gari sai ya mutu a wajen sai a bunne shi dama a wajen za a bunne shi kana rajulun fi maskar Sulaiman alayhi salatu wassalam akwai wani mutum zamanin annabi Sulaiman a cikin a cikin jama'arsa wa kana fi majlisihi yana wajen annabi Sulaiman yana cikin fadar annabi Sulaiman ko zahara malakul maut sai Azra'ilu yazo wa sara yanzu yanzuru ila rajuli la yanzuru ila ghairihi sai Azra'ilu da yazo sai ta kallon mutumi baya kallon mutane sai shi kada yake kallon fasalar rajulu Sulaiman har hazar rajuli man huwa sai mutumin sai ya tambaya annabi Sulaiman ya ce wannan mutumin da yake da yazo bakon nan da yake kallona waye shi قال له sai annabi sallallahu alaihi wasallam malakul maut malaika mutuwa ne qala lahu sai mutumin yace kai ni na ji tsoron sa murir riha tamiluni ila ardil hindi li'annahu yanzuru ilayya nazaran akhafu an ya'khudha ruhi yace ji Allah ka umarci iska ta dauke ni ta kai ni can kasar India kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajen Syria ta kai ta kai ni can wajen kasar India saboda wannan mutum yana kallo na kallon da nake tsoron kan ya dauki raina uridu ana firra ila ardil hindi ina so in gudu in koma kasar hindi فأمر سليمان ريها النبي صلى الله عليه وسلم مرشيسك تعمله إلى أرض الهند تكيش كثر هندية فقال الملك في ملائكة يتي تأجبت يا نبي الله ناي ما في بيان أنه كجد في رشي سي ملائكة مرة سيتي ناي ما في يا نبي الله إن الله أمرني أن أكبر روحه في هذه الساعة في أرض الهند وأن اللوكة هند نظن الله يا أمر شيني إنجي إنديا إن أو كراسة كما سينظن ساميتي أوجنك شيني fi ardil hindi wa kuntu anzuru ilayhi ta'ajjuban min hadha shi nake ta kallon sa ina mamaki mutumin da Allah yake min inje indiya in dauki ransa nazo na gaji a fadar ka to na san kuma mutum kuma tafiyar sa komin gudun sa kuma a wannan lokacin ya gaya mini a cikin wannan awar kada awar ta kare sai na dauki ransa a indiya mutum kuma ko da fifike da shi ne a awa ɗaya dai ba zai je indiya ba daga syria kuwa fi majalisi ka huna fi shami sai na same shi gashi nan a sham a syria wa ana umirtu bi qabli ruhihi fi hadha alwaqt gashi kuma an ce min a yanzu zan je in dauki ransa kuma an ce min wa fi ardil hindi kuma a indiya zan dauke shi falamma unzila bi ardil hindi kafara malakul mauti ruhahu hunalika shikenan ana ana sauke shi a indiya ya mutu shikenan dama can aka tayar dauki ransa to kaga yana fadar annabi sulaiman mutuwa fa tayi ko ba nan za a bunne shi ba ga can inda za a kashe shi inda za a bunne shi to shi yasa dole sai shi da kansa yasa a kai shi inda za a kashe shi inda za a ɗauki ran. Wa kana fi zamanin awwali ma malakul maut la yatajibu anin nasi. A zamanin farko malaika mutuwa in yazo baya koya mutane suna ganin sa. Ya ti fi surati insani fa yashahiduna hu zai zo a surar mutum har a ganci. Wa ta jaba ba da ma da rabahu Musa hatta qala ainahu. Annabi Musa ne wata rana ya gamu da malaikan mutuwa sai su kasance annabi Musa shi da zafi. Sai ya shirya masa ido. yadda ki mala'ikan har ya shirya masa ido to daga nan sai Allah ya boye shi lamma jaa Musa yuridu an yakira ruwahu da yazo karban ran annabi Musa bai gaya masa lokaci yayi ba annabi in ka gaya masa lokaci yayi shikenan to bai gaya masa ba sai yazo kawai shi da karfi zai dauke shi annabi Musa kuma yana da karfi sai dake shi rabahu Musa ta kala ainahu annabi Musa ya shirya ido faraja ila Allah ya dawo wajen Allah qala lahu ya ce arsilni arsaltani ila abdi la yuridu al-mauta ka turo ne waje ka tura ne wajen bawanka da baya son mutuwa ba da zalika ja'ala Allah lahu sirran an awin nasi da yake dadi zamanin annabawa ne to mala'ika in yazo shi to annabawa suna gani kowane mala'ika to amma mutane a dalilin su ne mutane kuma suke samu su gasu daga nan dai Allah ya boye mala'ika mala'ika mutuwa sai dai mai mutuwan kawai zai ganci in ya ganci shi kenan shi kuma ya mutu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ni ce miji na baya ni da komai na bukatun yau da kullum sai nake rage kudin ne don wannan bukatun yau da kullum ya matsayi na yi a sata ne sata ne ba a haka in haka ne ka gaya masa mana ai ya san haƙƙinsa ne dole dole ya biya masa ya biya masa bukatun da da suka dace haƙƙinsa ne abin da ya dace na wajibinsa ya yi mata in bai mata ba ta kai shi ƙara wajen waliyanta ko waliyanta ko waliyansa wakilansa kenan ya dai amma dai ta ce za ta yi ta ɗiba bai sani ba wannan ba kyau ko da yake a zamanin a manzala sallallahu akwai abu sufiyana ya abu sufiyana sarkin makka kenan bayan ya musulunta matarsa ta saba kawo ƙarar ƙarar saujin manzala sallama sai ta ce ya rasu da abu sufiyana fa baya bin komai amma fa in ya tafi in ya bani kuɗi in yi tafe na kan rage sai in biya bukatuna saboda baya min kuma in na roƙe shi ma masifa zai min ba zai bayar ba sai shi in dai kin san ba zai bayar ba to abin da ke ɗiba shi kenan ki je ai bukatun ki kai kuma dole sane da ba shi zai idan aka rauki wannan shi kenan nan ko ba damuwa
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa shi mace za ta iya jin sallar juma'a eh kwarai kuwa mace za ta bi juma'a da bashi da mace da matafiyi da bawa wal abdu wal mar'atu wal musafiru fi jum'atin wa zuhriha mukhayyaru eh da da- da bawa da mace da matafiyi duk za su bi juma'a mace a cikin gida in ta ji juma'a ta bi juma'a ma ya fi mata ta ce za ta yi sallah azhar domin juma'a Allah ya ranar juma'a Allah ya wajaba juma'a kan dukkan wanda yake baligi in dai musulmi ne namiji da mace idan ta ce ba za ta yi juma'a ba yaushe za ta yi juma'a kullum tana gida an ce ba za ta yi ba wanda zai juma'a sai wanda ya zo masallaci ita ko ba za ta zo masallaci ba to za ta mutu ba ta yi juma'a ba wannan kuskure ne wasu malamai ne suka faɗa amma gaskiya kuma sun yi kuskure mata su bi juma'a eh haka Abdullahi Gondo ya faɗa eh ya faɗa a cikin littafin sa Fatul Usuli ya ce mata za su bi juma'a wannan rigimar gaba ɗaya ta mutum ɗaya ne a cikin almajiran Imam Maliki shi Ibn al-Qasim فائدة الخلف لنا ستظهر في العبد إن أما ومن يسافر في جمعة, في جمعة يمنع ابن القاسم صحتها لذي إمام تنتمي لأشهب صحته قال الأول ما أين عليه ما تنفل وأشهب واجبة بناء على وجوب الكل ابتداء ومصب الجمهور حد واحد غير مؤجل فقل بشاهد kamata za su bi juma'a za su bi juma'a sosai
sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ina bin liman sallah amma ba na jin karatunsa to zan iya yin nawa karatu A'a, in dai ba in dai yana bayyana ba za a yi ba. In kuma yana koyewa za a yi. Ai duk wanda yake bin sa daidai yake kamar kuna tare. Eh ko ba za ka ji abin da yake fada ba ai ka san yana yi. To saboda haka manzo Allah sallama ya hana idan liman yana karatu a fili wani mamun ya yi karatu. To ko suna tare ko ba sa tare shi mamun in dai ya san liman yana bayyana ya hakura. Idan liman ya in kuma yana koyewa shi ma yayi. eh amma ko dai ki masa ba shafi'iyya su suka ce shi ma mun ma zai yi amma dai ba zai tare da liman din ba to amma saba so idan liman ya gama fatiha zai shiru ba zai kama sura ba sai ya hakura sai mutanen baya sun karanta fatiha amma shigar kowa ya karanta fatiha cikin zuciyarsa komin dadewa mutum liman zai ba su lokaci kaɗan in suka gama sannan ya kama sura amma masaba shafi'iyya ne ba sauran masabobi ba ne
sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu anne ayoyi ne mushabbahatu kamar yadda ya rubuta da mushakkilatu آه بقى مشكلات بني محكمات المشبهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات سنة وأن محكمات سنة وأن أكجي وأن آية قوة فترة أيك متى da Allah ya ce ya yi lazin aqimu salata wa aqimu salata wa atu zakata wa zai ce akwaye ne a cikin malamai ko a wani a musulmi wanda zai ce aqimu salata nan ba sallah ake nufi ba babu kowa ya san sallah ne atu zakata wa zai ce ba zakka ke nufi ba kowa ya san zakka ne to wannan su ake ce musu mu kamatu amma mutashabihatu kuma kamar da Allah ya ce wal ah, wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata buru'in waɗanda aka saka su zauna ƙuru'u guda uku to wannan ƙuru'u menene ƙuru'u Abu Hanifa ya ce ƙuru'u jini ake nufi to jini uku Imam Malik ya ce tsarki ake nufi tsarki uku to kaga wannan ƙuru'un kalmar mutashabihat ce eh mushtabihat ce dai ruwa ina sunan mutashabihat wanda wannan zai fadi fasara sa daban wannan ya fadi fasara sa daban kuma kowa yana da hujja
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu mutum ne ya bi sallar tarawih kuma yakan yi nafilolin dare to zai bi liman ni limami shafa'i da witiri ne ko kuma zai bari in yana so zai bi in ya bi liman sun yi shafa'i da witiri in ya tashi ya yi yi lokacin da ya tashi yake sai wasu nafilfili ya yi su amma kar ya sake witiri witiri sau ɗaya ake yi a dare ko ka yi shi a farko ko ka yi shi a ƙarshe duk ɗaya ne eh in kana so ai za ka iya yin kai kai shafa'i da witiri kai isha kai shafa'i da witiri sannan ka ɗora tarawihin ya halatta ai ba lalle bane sai witirin ya zama daga ƙarshe ba kawai da witiri biyu ne ba a yi a dare la witirani bileli eh in yana so ya bi liman din su shabai da witri yana so kuma ya fare sai ya gama na fitilin sa na na na daren ya yi witri daga karshe yanda yayi dai ba da na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu tsawon tafiya ko kuma yawan kilomita nawa ne mutum zai fara yin kasar idan mutum ya tashi zai tafiya ya tabbata inda zai je da inda ya tashi daga inda ya tashi da inda zai je ya kai kilomita saba'in da biyu shi kenan kilomita saba'in da biyu ne inda ya kai kilomita saba'in da biyu za ka yi kasar in ba kai ba za ka yi ba
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar tana cewa ya shehu ina zaune da mijina sai ya ce min shin yanzu zaman waye kike yi to ya matsayin auren su yake a to zaman waye waye take yi to sai sai ta tambaye shi in ba zaman sa take yi ba to ai ya sake ta kenan eh irin wayannan kalmomi na saki ne eh in dai bai gane zaman wa take yi ba to sai ta koma gidansu yanzu ba zaman sa take yi ba eh dama zaman sa ne yasa ta zauna a gidansa inda yanzu ko ba zaman sa take yi ba sai ta koma inda inda ya dauke ta na sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu muna bin mutum sallah sai daga baya muka fahimci cewa shi boka ne bayan haka kuma ma maye ne to za mu ci gaba da bin sa sallah ne
to au fasu a ba za a shiga ba da bin ai duk wanda yake aka sanci au fasikun bijari hatin wanda fasiki ne kuma abin da zai zai zama suka ma'ana abin da zai zai soke zai zama suka ga musulunci kamar yanzu an ce wanda ya gaskata boka ma ba shi da sallah kwana arba'in to idan kana bin sa sallah sallah ku ta tashi tare ina sallah ka take dan da ka gane shi boka ne sai ka rabu da bin sa yawa sai ka je ka bi wanda ba boka ba yawa ba abin boka sallah eh saboda ayyukansa ai ba shi ne aka zana ba ayyukansa ne ba kyau ayyukan nasa ba ma sai abubuwan da yake a ciki akwai wani abu wanda shari'a ba ta yarda da shi ba to kaga tunda har ka sani da ba sani ba shikenan duk sallar da kai a bayan sa ba ka sani ba shikenan ba komai amma da in ka riga ka sani to zaka zaka bashi inda zaka samu wani yawa na a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka akwai wanda yake so a yi mar addu'a aurensa ya zo amma kuma yana tangar-tangar shi ne yake so a taimaka masa da addu'a Allah ya daidaita shi ya samu ya aure sannan kuma akwai wanda yake so a taimaka masa da addu'a ɗansa yana shaye-shaye Allah shi da shi Allah ya raba shi da shi yayi ta masa addu'a duk lokacin da ya sallah ya karanta salatin annabi kowane iri kafa 33 yayi wa dan addu'a zai daina insha Allah na akwai wanda kuma yake so a yi mara addu'a ɗansa yana fama da mutarai ayya to Allah ya raba shi da shi da su amin Allah ya ba shi lafiya dan kuma akwai wanda yake so a yi mara addu'a Allah ya bashi haihuwa ya yi tsawon shekara cikin da ke haihuwa Allah ya ba shi ƴaƴa na gari mutanen kirki amin eh masu bin addini masu bin Allah da annabi amin sannan akwai wanda suke so a yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya ilimi dukiya kariya da sauransu duka dai Allah ya biya amin bukatun mu da bukatun masu bukata Allah ya biya su gaba daya gobe in Allah ya kai mu za mu fara jawhara insha Allah da yake azumi ya ya tafi na alhamdulillah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin Allah ya kiyaye mana kiyaye mana imanin mu da amin mutuncin mu da addinin mu amin Allah ya kiyaye mana garin mu ya kiyaye mana jihar mu ya kiyaye mana kasar mu amin amin kiyaye mana dukkan kasashen musulmi amin duk masu buka duk bukatun musulmi gaba ɗaya duk inda suke a duniya Allah ya biya su na kuma a gaba da mu ai muna ganin za a iya fara kamar yadda aka saba na suka fara karfe tara in aka gama goma sai a yi na eh sha da za ta ci tunda yanzu ka garin ba ba matsala na barin saboda matsalar tsaro ne na eh ai wani ba wani alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya amin Allah ya biya bukatun mu na na duniya da lahira amin Allah ya ba mu alheri duniya da lahira amin Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira amin masu bukata Allah ya biya bukatunsu amin marasa lafiya Allah ya ba su lafiya amin masu lafiya Allah ya ƙara mana amin Allah kuma ya taimake mu mu bi Allah a cikin lafiya amin duk abin da ya mana wuya Allah ya- ya tawake mana shi amin duk abin da muke nema Allah ya ba mu shi amin barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
barka wata mai albarka wata Ramadan amin barka Qur'ani da ake karantawa cikin wannan wata amin ربنا آتنا في الدنيا amin وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا amin ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به amin واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا آمين.
وانصرنا على القوم الكافرين amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
سلام على المرسلين amin الحمد لله alhamdulillah